بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القاتل ذكر القاتل لما سبق نفسه بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا الفضل المعذري ولتعطه بنزهة التأمين عن سببه. الفصل التاسع فصل إلى ترى فيما تضمنته سورة الفتح cikin bayanin abin da suratul fatihi inna fatana laka kitabu bina ta kunsa min karamatihi na karamomi shi ne girmami girmamen da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا زوا دي إنا فتحنا لك هو من يمك هو فتحا مبينا هو مبين سوى كرشي إلى قوله تعالى إن الله يأتي يد الله فوق أيدي الذين يبايعونك innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wadannan da ka mubaya'a da kai ba da kai suka yi ba da Allah suke yin mubaya'a kuma ba hannunka ne sama hannuwansu ba hannun Allah ne sama hannuwansu ka dai ko mai gida ce ka ce duk abin da ka ce ni ni ce duk abin da kai ni ne ya isa girma gare ka ba sai an dawo kuma da kai yayi ni dai تضمن هذه الآيات وأن آيسوه من فضله فضل الله درجة مزعلة صلى الله عليه وسلم وسناء عليه da kuma yabon shi wa karimin manzalatihi da daraja ta mai girma da girman daraja shi inda Allah ta'ala wani yamatihi da girma nema Allah da dai wajen manzan Allah su islama da wannan a so kunshi ma ta kasuru wasu an intina abin da siffanta take takaituwa ga barin kai bayanin matuƙar darajar da ke ciki da gaban da ke ciki da girma da ke ciki wato mana su kadai sun kunshi abin da ba iya siffantawa na nuna darajar mazan Allah wurin Allah da yawan da Allah ya mishi da kuma girma da Allah ya mishi sallallahu alaihi wasallam da ma ni'imar da Allah ya mishi to zai bi bayani guda guda fafta da ajalla jalalu girma ne ya ɗaukaka sai ya fara bi ilani da sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima qada da abinda Allah ya hukunta da gare shi min al-qada'i na hukunci albayyini wanda yake mabayyanin da shuhurihi da bayyana ta wa galabatihi cewa shi zai bayyana wa galabati da kun bayanin zai rinjaya ala aduhi ga maƙiyin shi wa uluwi kalimatihi da kuma ɗaukaka kalmar shi wa shari'atihi da shari'ati wa annahu shi kuma magafurun lahu abin yi magafara ne gaira mu'akadin ba abin riko yake bai ma kare abin da ya kasance in ma ya kasance na laifi wa ma ya kuna abin zai kasance in ma da zai kasance bare bai zamo ba kun ba zai zamo ba ɗalaba a duhun sashen malamai ya ce a rada yana nufi shi ubangiji gufura na mawaka gafarta abin da ya auku da ya auku wa ma lam yaqa da abin da ma bai auku ba ai ma'ana shi dai annaka maghfurun laka kai abin ya magabara ne ba ka da laifi ba da za a rike ka da laifi annaka maghfurun laka wa qala maki maki yace ja'alallahu minnata Allah ya sanya wannan baiwa sababan lilmaghfira dalilin samun gafara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu man inda wa kullun min indihi ko da da kowa za a samu wannan gafara da gare shi وجعل الله المنة سبب المغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة منة بعد منة وفضلا بعد فضل Allah ya sanya wannan baiwa ta zamo dalilin samun gafara da kuma dukkan abunda ya kasance ya kasance daga Allah wanda yake ba motawa in ba shi ba to ya zamo shine wa kullum ya zama minnatan baiwa ba da minnati bayan baiwa wa fadalan ya zama daraja da fifiko ba da fadalin ba wani fifiko shine Allah ya sanar da maza Allah haka sallallahu alaihi wasallam sun makara sannan sai ya ce wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya yi maka wannan buɗi don ya cika ni'imar shi gare ka domin ya cika ni'imar Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila aka ce bi hudu iman takabbar laka da kaskastuwar duk wanda ya ma girman kai to sai ya dawo ya kaskastar da kai gare ka dan shi baki ba son aka ya mutu ba a'a ya tabbata dai ya ga abin da bai son gani na cikin ni'imar Allah gare ka shi da wajen mu ne mata wa alaika bi hudu iman takabbar laka wakila an ce zai cika ni'imar shigare ka bi fatahin makkata wa ta'if da sa kai fatahin makka da kuma ta'if wakila an ce zai cika nema ta gare ka bi raf'i zikirika fi duniya da ɗaukaka sunanka a duniya kalmar shahada ba ta cika sai da kai kiran sallah sai da sunanka hudu ba ma ba ta cika sai da sunanka wayan suraka kuma ya taimake ka waya da laka ya gafarta maka ba alamahu shine sai Allah ya sanar da shi bi tamamin ni'mati alaihi da cikan ni'ima Allah gare shi bi hudu'i mutakabbiri aduwi ilahu da kaskastar da kai da kaskastar masu yi mashi girman kai wa fatahi ahlul bilad alaihi da kuma fatahin ahammil bilad mafi muhimmancin garuwa alaihi gare shi wa a haɓe halin kusu ne mafi soyuwa gare shi shi ne makka kafin da zai hijira sai da ya waiwaya ya ce makka wallahi ke ce mafi soyuwar garuruwan allah gari da ba da an fitar da ni ba an matsar da ni an nan da ba zan fita an baki ba kuma haya ko da aka ce da baitul maqdis yana dibi amma kuma rajina tana rataye da cewa ne ka'aban nan da an makka amma sai ya ci gaba da duba ta karshe ubangiji ya ce kaddara ta kalubacin da sama'i wala nuwalli na ibatan tarbaha to cewa Allah ya gaya mai cewa zai buɗe wannan garuruwan ya zama addini ya cika su wa rabbi zikrihi da kuma ɗaukake ambata da kuma ɗaukaka ambatar shi an an ce ɗaukake ya zama negative kenan salbi da ɗauke abu an ɗaukaka ku an tabbatar da shi ya ƙara daraja da ya dakuta wa rabi zikir ɗaukaka zane ɗaukaka ambaton shi wa hidayati hissira al-mustaqima da shirya da shi ta barki madaidaici al-muballigal jannata bai kaiwa aljanna wa sa'adata da cika mishi arziki wa nasrihi ko an-nasr al-aziza da kuma taimakon shi taimako abin karfafawa wa minnatahu da kuma baiwa ta ala ummatihi ga al'umma ta almumini da muminai bis sakina ta samu natsuwar zuciya wa dumani da natsuwar gabbai da sauransu Allah ta ji alaha natsuwar da Allah ya samu su yi kulubin cikin zukatansu duk da yaba da mutum ya yi ciki in bai da natsuwa da zuciya ta to ba ta mako yana da jiki ne amma inda natsuwar zuciya sai ya gaci ba wadatar ta hili amma kuma lafiya lau kamar yan faida na cewa kudi ya ka turo daga waje to amma samun sakira kuma da shi ne shi duk baiwa ce ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa bisharatihim da ya musu bishara bi malahu da abin da suke da shi na daraja da ni'ima inda rabbihim wulan ubangijin su ba abu bayan su ba duniya wa fawzihim al-azim da kuma samun babban rabo irin nasu wal afu anhum da kuma rangwamin da Allah ya musu wa sitir lidhunubihim da kuma rufa asiri a gafarta zunubansu wa halaki aduwihi da kuma halakan makin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi duniya wal akhirah duniya da lahira wa la'anihi da tsine musu da Allah shine la'ana su da Allah ya wa bu'dihim min rahmatihi da nisan su daga barin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wa su'i munqalabihim da mummunan makoma su gobe kiyama duk bayanin da aka kana a wannan sura mun ka karanta ta za a da haka sun makala sannan Allah ya ce cikin bayanin dai wato girmamawa da ɗaukaka ta manzo Allah wurin Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا انا ارسلناك mu Allah mu mun kaya muka to ko haka da aka tsaya a ba karar magana ba ce Allah ya sa taki mu Allah mu mun kaya muka kai manzon mu ne kaga duk ba wata shakka ki da ba wani kame kame inna arsalnaka mu Allah mu muka aiko ka to banda ya kuma kamar aiko ka shahidan kana mai shaida ga al'ummarka wa mubashiran kana mai musu bishara dan sun bi ka wa nadiran kana gargadi ga wanda su bi ka kana mai kira zuwa ga Allah kuma da izinin Allah kana fitila mai haske ba adda mahasinahu kaga a wannan awi sai Allah ya ta lissafa kyawawan ayyuka da abubuwa wa khasarisahu da abubuwan da Allah yake bance shi da su من شهادته على أمته بنفسه بتبليغه الرسالة له da Allah tabbatar mai ya bashi ya zama shaida ga al'umma ta ya shaidi wa ya shaidi kanshi da kanshi ya girma kenan ana neman shaida saka ce duk abin da ka waɗi an yadda da shi saboda ba wanda ya yi ka girma da ɗaukaka a gurin to shaidar da zai baya ga al'umma ta bitabligi har da safi shi duk kayan shi da kayan shi cewa ya da manzanci lahun gare su kuma ya shaide su masu imani ta kuma sun karɓa ba sai an kira ni ba sauran al'ummomi ku kaga sai an kira mu mu al'ummar shi mu shaidi annabawa nan cewa sun yi da sakon Allah to shi ko shi ka shaida kai da ka iya masu na iya masu wa iya maku ya iya mu na shi kenan wakila an ce a shahidan lahu mai shaida al'umma ta bin tauhidi cewa tauhidi su kada ta Allah ya inganta wa mubashira li ummati bis sawabi kuma mai al'umma ta bushara da samun lada na abin da suka yi ma Allah wakila an ce a mai musu shaida bil maghfirati da samun gafara ta Allah wa munziran aduwwahu bil azab mai yin mamaki da gargaɗi da cewa ko ya bari ko ko azaba ta kama shi wakila ya ce muhaddara min dalalati mai yin gargaɗi na tsoratarwa daga bace-bace li yu'mina billahi dan ya ba da gaskiya da Allah sun bihi sannan ya ba da shi da ban saba kalamulal husna wa yu'azzizu wanda kyakkyawan makoma ta riga gare shi daga Allah liyumina billahi dan ya imani da Allah summa bihi sunne ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'azziruhu ay yujilluhu su girmama shi su ji nauyin shi a cikin zukatansu muna dai ƙara kiran sunan manzon Allah ƙarar ko ga zikiri yana nuna rashin ganin girma ne wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu a ji nauyin sunan da kuma nauyin duk abin da ya shaye shi wani ya tambaye Imam Malik hadisi ya ce gume bulala hadisan aka tambaya ana tahiya sannan wani ya kama sallah su ba da abasa wata walla ya ce a kamo shi a ba shi kashi bai ga abin kira ba sai abasa wata walla ta walla amma an ka ba shi kashi dan bi ba qur'ani bane amma ya bada bai ce girma annabi dan bi zai dinga wanda Allah ya mishi kashe ji sai aka ba shi kashi gobe ka ƙara a gani za ka da wani azir ayyucin luhu su girma ba shi su jin nauyin shi a zukatansu da hili kuma a nuna ga hili idan suka ce su aka wani sunan shi ko ƙada rasulullah ko imam malik aka ce zai shiga hannu sai ka tausaya mai saboda zai shiga halin damuwa kuma wanda ya ce ya haɗu suna ne ba da gangan ba cikin hadisi kawai sai ɗauke wuta zai mutu can yan nesa ya ce haka za a wani suna haza a wushewar ka haza shi an muharin ƙara sallallahu alaihi wasallam amma kai ka kira sunan shi gatsa haka babu kyau na ayyujin lunahu su ji nauyi ne da girmama shi wakila an ce yansuru lahu su taimake shi wakila an ce yubalibuna su kai matuka fi ta'zimihi cikin girmama shi wai wankiru ay yu'azzimu lahu su girmama shi akan girmama wa qara'ahu ba'dhum wa yu'azzizuhu ba wa yu'azziruhu ba duk ma da shi guda bi za'aini wa yu'azzizuhu daga izzatu girma da buwaya من العز والأكثر والأزهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم يعزره إن تسورنس wannan dalilin yana komawa ga haƙƙin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuwa azru wa yusabbihu to na farko su ji nauyi su girmama maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusabbihu shi ko wannan hu Allah aka mai tasbihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda yake mafi girma mafi bayyana cewa wannan damirin da wannan umarnin da a girmama a ji nauyi to fi haƙƙin muhammadu ya taɓa cikin haƙƙanin muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sun maƙala allah ci gaba da cewa wa yusabbi huhu fa hada cewa yusabbi huhu raji'u lillahi ta'ala yana komawa zuwa ga allah tabaraka ta'ala qala ibn adai جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة أن تترى مزا الله صلى الله عليه وسلم نعمومي ومسوسة باوة أتكون وانا سورة إن كدوبا من الفتح tun daga dai fatahi kuma haga mubin ina fata mana fata mubina min al fath al mubin daga fatahi al mubin mabayyin wa hiya min ilami al ijabati min a'lam al ijaba yana daga mafi ɗaukaka na karɓawa wal magfira la yaghfir laka Allah to aka ce da gafara waya min alamil mahabba yana daga alamomi maɗaukaka na soyayya inda ba a son shi ba a gafarta mishi wata mamin ni'imati kuma ciki akwai magana cikan ni'ima waya min alamil ihtisashi yana daga alam din keɓantuwa da aka yi mashi da wasu goyi waiwaki wale hidaya kuma aka ce ga shari'a waye min alami alwilaya daga alam don aka samu hamza a alam ya zama sanarwa ilam sanarwa ya samu shi su ne kasa muka ce wahiya min ilamin mahabbati min ilamin iktisasi min ilamin wilayati ko mun sama hamza wasu ne sama min alam jamu alam walmagafira da aka ce gafara tabri'atun kubutar da shi min al'uyub daga ayyabobi wata mamun ne ya bati cikan ni'imar da aka ce yau tuma ni'imatu alaika iblagu darajatul kamila kai shi ga daraja cikakkiya wal hidayatu da aka ce wahi shine ad-da'watu ila mushahada kira zuwa ga mushahada ta Allah subhanahu wataala wa qala jabru muhammadin min tamami ne mata alaihi an ja'alahu habibahu wa qasar bi hayatihi wa nasara bi shara'i ghairihi wa araja bihi ila al-mahall al-ala wa hafaza bil mi'raji hatta ma zaga al-basar wa ma baga wa ba'sa bil ahmar wal aswad wa hada lahu wa li ummati al-ganaim wa ja'alahu shafi'an bi shafa'i wa sayyida waladi adam wa qarana zikrahu bi zikrihi ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد صلى الله عليه وسلم jami'in abu da shira daga cikin ni'ima Allah da yamma za Allah sallallahu ka dai ga yasa shi masoyi dai sannan ya rance da rayuwa ta sannan ya shahi dukkan shari'ar da ba ta shi ba saboda zuwan shari'a ta sannan ya hau hawar da shi mai iraji zuwa ga wuri mafi ɗaukaka wanda ba a taɓa miraji da wani ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ya taimi irajin kuma sai ya kiyaye shi har ya zama idan shi bai karkata ba daga abin da aka ce duba bai dubi abin da ba ce duba haka yana da girma wannan ya aiko shi zuwa ga jaffata da bakan fata haka kuma ya halatta mishi shi da al'umma ta ya halatta musu riban yaƙi da ma sadaka in an yi ka canye abokka kuma ka samu lada ka ba matar ka ba ɗan ƙura ba ku lada sannan ya sa shi mai neman ceto za a ba ceto gobe kiyama kuma ya sa shugaban ɗiyan alimu ga baki ɗaya sannan ya haɗa ambaton shi da nashi ya haɗa yadda shi da yadda shi ya sa kuma shi maza Allah sa shi ne ɗayan rukunin mutubi shaɗu Allah ya lalla sai ka ce wa shaɗu anna muhammadu rasulullah da za ka yi tsaye kai na shaidan ko ya kai Allah ka riƙe Allah gagam ka saki manzon Allah ba ruwan Allah da kai sab ba ruwan Allah da kai sai ka yarda da shi mafificin cikin annaba sa sun makala ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah masu mubaya'a da kai ba da kai suke ba da Allah suke mubaya'a kaga bai kosa wani suna ba sai ya sa kawai sunan jalala yubayyi'una Allah nan kan ma kai tsammanin ko akwai wani barkata yani yana nufin bai'atar ridwan bai'atar ridwan da aka ai inna ma yubayi'una Allah bi bai'atin iyaka mubaya'a da suka yi da kai to ba da kai suka yi ba da Allah suka yi don ya ƙara bayayyar na a cikin ya ba ne hannunka da asaman nasu ba naka bane hannun Allah ne asaba hannunsu domin ya mai inda bai'ati wurin bai'a ila aka ce to ai Allah bai da hannu irin magana muka ga an aza sai ce ito kila an ce kuwatun layi ƙarfin Allah yana saman nasu ƙari wakila an ce sawabu hula da Allah wakila aka ce a aminatu baiwa Allah wakila aka ce hukuduhu kullum alkawalin Allah duk daidai ta rage muku shi da Allah ya ce yadun layi kuma baka yi Allah iya magana ba bai ce kuwatun layi ba bai ce ko mace ya rulla hannun Allah to ka bashi da yake za ka yi mana waya ne bai ka tawi hannun Allah na sama hannunsu to yan ka ce da layi ko ka to su aidiya ba akwai mai kowa banda Allah ka ce kowa Allah na sama kowa su yan ga kowa Allah ga tunda ba azama ba shi dake bai kenan ka ga wurin gyaran doro an kallawa wa hadhihi to wannan isti'aratun isti'arori ne kama a ce mutum zaki saboda sadaukantaka ko a ce mishi girgije saboda baiwa shine isti'ara wata jinisun jinasi ne bil kalami a cikin magana wata akidun karfawa ne li aqadi bai'atihim iya da kulla bai'ar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma bi ka dauke shi dai to girmamawa ne da karfafawa ga mu'min ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'iza min sha'anil mubayyi sallallahu alaihi wasallam da girman sha'anin al-mubayyi wanda aka yi mubaya'a da shi in ka sa ma ya wasu ne kasa al-mubayyi wanda ya yi mubaya'a al-mubayyi wanda ka yi al-mubayya wanda aka wa kaga larabci ka sa shi wasu ne kawai wa'iza min sha'anil mubayyi da girman sha'anin wanda aka mubaya'a da shi sallallahu alaihi wasallam wa kada yakunu min hadha qawluhu ta'ala to kuma yana yi wa zancen da Allah ya zama daga irin wannan babin karama da muke yi ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ko kun ka kashe su ba Allah ne ya kashe su to ya manzo Allah na ciki ko da girman sa ba da manzo Allah kai shi da kuma Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita sanda kai jiwa ba kai kai yi ba walakin Allah rama Allah Allah ne jiwon ta ɗibi tsakuwa shayatun zai watsa musu allah ya ce to ai ba kai bane ni ne sallallahu alaihi wasallam wa in kana al-awwal min babil majazi wa hadha min babil haqiqati to in wancan ya zama babin majazi ya da lawa kadi to shi dai wannan walakin allah ka tala walakin allah rama min babil haqiqa yana cikin babin haqiqa da annal qatil dan mai kashewa warrabiya mai ji wannan bil hakika daga hakika ko wallahu shine Allah ko mutu Allah kashe shi to ya kana ba ku kuwa kashe ba Allah kashe ni wa huwa khaliqu fi'lihi Allah shi ka halitta aikin wa ramihi da jiwan wa qudratihi da qudrati alaihi gare shi wa mashiyati da mashiyati wali annahu laysa fi qudratil bashari tawsilu tilka ramyati haythu wasalat hatta lam yabqa minhum man lam tamla aynayhi baya cikin kudura ta mutum sadar da wannan jiwa da manzo Allah ya ɗibi tsakowa ya je hika hare da ita to kudurar mutum ba ta ya kai ta inda ta kai har ya zama cikinsu ba wanda ya sauri sai cewa tsakoran ta cika mashi to tsakuwar ma guda nawa ce tuna ta yan dan adam ne mutum dubu a watsa haka duk kowa ya da shi ya cika kaga wannan sai Allah wa kadhalika qatlul malaikati lahum haqiqatan haka nan malaiku ta su suka kashe kafirai haqiqa haka ne wa kadhila fi hadhihi al-aya al-ukhra innaha al-majaz al-arabi shi ma aka ce a wannan ga wata magana tana cikin majazi al-arabi wa muqabalati al-lafzi wa munasabatihi da muqabalar zance da kuma dangantaka ta ai ma qataltumuhum ba ku kashe su ba wa ma ramaitum kai baka jehe su ba an ta kai izin ramaitum zuwa bil hasba sanda ka jehe sokin su da tsakonkwani wato rami da ƙasa ba wannan ƙasar bace ta ja sun ka jayi a'a da kai haka shi Allah sai sa tsoro cika suka ta ya karbe su can ka san an ce duk inda mutum ya kare ana dori ma in ya kare ga zuciya sai kabari za ka kai kana haka sai Allah kare zukatan su gaba da aka ba jiwa ka bace kada zukatan da Allah ya musu ka zuma na dai guda ce ko jiwa da kai sannan ka je da su wani walakin Allah rama qulubum bil jazai Allah ya ji zukatan da hirgita da tsoro ai anna manfa'atar rami kana min fi'lillahi kuma aikin umfanin aikin da kai yi na jiwa ai ka je hisu tsofani saboda ka dosa su biya amfanin ji wannan tsorata su don su gudu to wannan sai ya sa shi ko Allah ya kare su kattar su ka to ba wato Allah ya je hizo kattar su da tsoro da hirgita wato unwanin jihar su da kai kanin min fi'lin lahi shi unwanin kare su kattar to aikin Allah ne ba hannunka da ya jiya ba wa huwa al-qatil Allah shi ya kashe su warrami shi ya jihe su bil ma'ana ga ma'ana wa an tabi kuma kai ko kai kai da sunan kayi alhamdulillah صلاة الفاتحة